shafi na 23 ne to bismillah to bismillahir rahmanir rahim a fadakarwa ta biyu a ibn malik ya fada a littafinsa tashil shi fa'ala yakan tarayya da fa'ila a samu fi'ili ya zo ana auna shi da fa'ila ana auna shi kuma da fa'ala yana zuwa bisa awon fa'ila yana zuwa kuma bisa awon fa'ala wannan bayani da ibn malik ya faɗa ya ƙare ai fa'ila mai kasara ko wato yana tarayya da fa'ula mai ramma a fi'ili ɗaya a samu fi'ili ka ya zo bisa fa'ila da kuma fa'ula da ma'ana ɗaya sai ya zamo marin wannan fi'ilin yana da lugga biyu ko dai a faɗe shi da fa'ula bin rami ko fa'ila da kasira saboda da fa'ula da fa'ila sun yi tarayya a wajen shiryarwa musa tufofi wanda suke lazimai wannan kuwa kamar da suke cewa nahiyar lahamu nama bai riga ya nuna ba a wajen dahuwa ko kuma nahuwa shi ma dai ma'ana kenan nahiya daman ya ce aka bata saboda daman tasowa daga kasra zuwa ya abu ne mai sauki nahuwa ko shi ma din dai nahuya ne amma sai aka ga tasowa daga ramma zuwa ga ya yayi nauyi sai aka jawo ƴan uwan ramma aka musanya yadda ita shine nahuwa aka ce nahuwa nama bai gama da huwa ba fa huwa na hayo ya zama shi bai karasa da huwa ba bai dahu ba wabi atil aru ko wabi atil aru ƙasa ta zama mai annoba Allah ya kiyaye wa wabu'at ko wabu'at da wabi'at da wabu'at duk ma'ana ɗaya ne annoba ta same ta bil kasari da kasuru ba wa ba'u wa ba'u da wasali akan bar kuwa da alhamza ba wa ba ake cewa ba akan ce wa ba'u shine da'u ne annoba ko abu yayi sauki ko hanu'a shi mai sauki ne hane'un ɗin ya zo a ƙur'ani ko ina ne ya zo fakulu hani an mari'a farda ne ko ko yana da na biyu yana da na biyu ko farda ake sawa ko ya yake shi ba mala alibai zo ba ko ko ya zo na farda ne ko da wani kusa yi ru'azzata kuma yana cewa hani an mari an gaira da'in muhanirin li azzata man a ararina mastahallati hani an mari an to gashe wasu rabu hani an an samu na biyu ko sai wanne ga na biyu suratul haƙati ko sai wanne kuma to washe zuban naftu ana cewa shasiban naftu ko shasuba ya bisa ciyawa ta motse wara mura ta ɗankware washe hiba launu ko sheba launu ko shahuba shi mai farin kama ne wa shubatu shubatu bayarun yuhalidu suwadun fari ne da baki yake ɗan cuɗanyarsa misalin wannan ka hiba launuhu fa huwa akhabu ai ashabu me fari ne ba ko zahira launuhu ko zahura ana cewa zahira launuhu ko zahura fa huwa azharu ai abyaru fari fari kal fari kyakkyawa samira launuhu shi asmaru ne wato me wato me wankan tarwada ake cewa ko bayanar bayarwar sawa da tsakanin fari da baki na ko shekira ya yi ja huwa a shekaru shi ja ne a hamaru a ja ne fi mugwaratin amma a launi mai kamar wato tsanwa-tsanwa haka ko balika fa huwa ablaku aswadu baki yuhalidu hubar da yake ya cuɗanya da fari shine balku bulku ko adima fa huwa adamu shi ne fari a cikin raƙuma ya ribu ilasawadin da yake baki-baki a mutane kuma wanda yake mai wankan tarwada shi ne adamu ga launi guda bakwai da yake tana zuwa da lugga biyu ka mutal farasu ya gabata gare mu ka mutal farasu doki ya zamo bikili mafahimar sha'ar ko gashi ya yi baki kirin shi baki ne ala fa'ula su wa'annan guda biyun suna zuwa ne bisa fa'ula da ramma kaɗai ba a cewa ka mita sai dai ka muta fahima ma ba a cewa fahima launonin da suka gabata launonin gaba ɗaya kamar launi arba'in ne wanda a cikinsu akwai wanda ake faɗa da fa'ula da kuma fa'ila su ne wancan guda bakwan da aka faɗa akwai kuma wanda su dai sai dai a ce sai dai a ce fa'ula kaɗai akwai kuma wanda sai dai a ce fa'ila kaɗai haka nan saliba wa saluba ya yi tsandauri salabatan masdarin fahuwa sulubun sunan fa'ilin yana zuwa da awon fu'ulu sulubun tsandauri da ramma ko wa ba'uda da ba'ida da ba'uda duk ma'anarsu ɗaya ba'udan masdarin da ramma a sunan fa'ilin yana zuwa da ba'ido ko balidar rajulu mutum ya zamo wawa wato mai nauyin fahimta ko baluda masjarin baladata shi mai nauyin fahimta ne baɗi ulfa mai nauyin fahimta ko ragi da aishu rayuwarsa ta ni'imtu ko raguda ragadan muharrakan da wasali akan gaini ya yalwato fakula min ha ragadan haisu shi ituma kifa wannan ragadan farda ne wa shahida ko shahida ko shahuda halarta harara yana wajen yana da gare shahida ya shaida wa basura ana cewa basira bihi ko basura ya zama yana gani fa basurat bihi an junubin wa hasiratin naqatu hasiratin naqatu ko hasurat ita hasuru ce mecece ma'ana hasuru rayyiqatul ilil me kuncin mafitar bawali ko asira ko asura usuran usuran garan ma biyu usuran ba usuran ba shi mai nauyi ne fahu asirin shi mai wuya ne kishiyar sahalin wanda yake mai sauƙi riddul gina ya talauta amilal ƙabiha ya aikata aiki mummuna masjarin najasatan ake cewa riddul kishiyar tsarki riddul wato rashin sa'a ya gamu da rashin sa'a a da radi mai dugo fahuwa hariro rashin lafiyarsa ta tsawaita wanne aka amfani da shi a nan a ƙur'ani ƙalu tallahi tafta'u taskuru yusufa hatta ta kuna hariran au ta kuna min alhalikina sunan fa'ilin nasa ne zo a ƙur'ani ɗalasa ƙamuhu wato rashin lafiyarsa ta tsawaita wasa biɗa sharu ya gashi ya zamo ya lolo ya lolo gashi mai santsi ko sabida ko sabuɗa bahuwa sabuɗo shi ya lole da kirul dadi kishiyar wanda yake ƙarangiya harshensa ya zamo mai kaifi ko salida ko saluda saladata ɗala ya yi tsawo waya kuza masdarin ana cewa ya kazata nabuha ya fadaka ana cewa ya kiza ko ya kuza mina naumi ya kazatan in na farkawa daga bacci ne ya kazatan ne masdarin amma shi ma da yana zuwa da fuska biyu kenan zahirin shi yanda bahar ya kawo ana cewa kizar rajul min naumi mutum ya farka daga baccinsa ko ya kuzar rajul min naumi mutum ya farka daga baccinsa ana cewa tali'a unuquhu wuyansa ya yi tsawo a ko talu'a tsawon wuya shi mai tsawon wuya ne mai tsawo ne mutum ya fahimta ko saƙufa ba huwa saƙifin ko saƙifin sunan fa'ilin yana zuwa da fuska biyu ko saƙifin ko saƙifin mai fahimta ne hafifin mai sauƙin fahimta mai sauƙin fahimta hanifa fi mashihin ko hanifa fi mashi ko hanufa fa huwa a hanafu sunan fa'ilin a hanafu ake af'alu ne shi ne ringa tafiya bisa bayan kafafunsa tsoho ya rididdige ko harufa fasada akalu hankalinsa ya ɓace a japan ya ƙeƙashe shi ƙeƙasashe ne hazilin wato ramamme mara mai ana cewa ƙashufa ko ƙashufa ƙashafatan shi ne munin sufa da mummunan hali ana cewa na hifa jisu jikinsa ya rame ko na hufa ya zama siriri ana cewa a miƙalfajo ko a muƙa umuƙan waje ya yi nisa da ramma biyu shi mai nisa ne shi ma zuwa ƙur'ani ko ya tuna ko ya tina min kulle fajjin abin ba'u da ƙaruhu ana cewa ba hila bi malihi ko ba hula buhulan rowa da buhula da ramma ko ba halan ko dai a faɗa da rammar ba amma ha'in da ɗauri buhulu ko kuma a ce ba halu da fata duka biyu gashinsa ya haɗu waje ɗaya ko jasula kasura ya yi yawa waltaffa ya taru waje ɗaya ko razila ko razula razalata masdarin razalatu ake cewa shi kaskantacce ne ko ma baya ne kaskantacce haka nan fasila da fasula fahuwa fasilu shi ma dai kaskanta wa shasilat asabi'uhu hannu yatsunsa sun yi kauri ko shasulat ai ta yi kauri shasilat aka nan shasilat bin nuni fahuwa shasulul asabi mai kaurin yatsu ne ko shasuluha ana faɗa da nuni ko da lami ko azumi ya haramta ko sallah ga mace ko haruma ana cewa harima ko haruma sunan fa'ilin fa'alu yake zuwa haramun da fata ana faɗa amfani kuma da fi'ilun hirmu da kasira su kuma rashin lafiya su kuma ɗin da ramma biyu ana cewa saƙamu da wasali marira ya rashin lafiya ba su kuman ba ba saƙaman ba saƙaman ya yi ƙiba ko lahuma ya yi nama da yawa namansa ya yi yawa shine lahima ko lahuma hazina ya yi bakin ciki ka ashjana kama ashjana af'ala a nan yana zuwa da ma'anar fa'ala ko fa'ila ana cewa yamina ana cewa yamuna sunan fa'ilin aimanu ake cewa wa maimunu so da yawa a maimakon a kawo sunan fa'ilin sai a kawo sunan maf'uli a ce yamuna fa huwa maimuna yayi albarka shi mai albarka ne mun shi ne mai albarka a ko safiha ko safuwa huwa safihun shi wawa ne mai fahimta ne wannan kama misali hamsin ne da yake ta zo da lugga biyu ko dai fa'ila ko fa'ula in aka hada da wannan guda hamsin din baki ɗayan misalan da na kawo ga fa'ila mai kasara aini sai zamo ya kai na hawa salasi mi'atin wa hamsi na kamar ɗari uku da hamsin wane zai bi ya ga a cikin guda ɗari uku da hamsin ɗinnan guda nawa ne suka zo a ƙur'ani fa'ila da ta zo a ƙur'ani gaba ɗaya guda nawa ce a fatiha dai ba fa'ila ko iyaka na abudu fa'ala ce nasta'inu daga ista'ana ne ihidina daga hada ne ba fa'ila ba ce an amta af'ala ne illa iyaka asalin fi'ilin ta yi fa'ila ne na'ima na'ima ko na'ima yan'amu amma an zo fatiha fa wani fi'ili ne farko ya zo bisa fa'ila a bakara balle ne fi'ili na farko wanda yake bisa awan fa'ila laƙu ne ko kuwa kafin laƙu akwai wani wai za laƙun lazina amanu laƙiya ne ko? laƙun lazina amanu ƙalu amanna wa iza halau wannan fa'ala ce ko? ƙalu ina ma'aku ina ma na hannu mustazi'un kafin laƙu ɗina akwai fa'ila a baya inda an kusan zuwa su ne ko? musaluhum ne su ko? misalin ka misalin lazis ta wuka da nara to sai abu a gani
wata ya ake fi a rikiye da mushariki
lahu almushariku lahu wanda yake ya yi tarayya da fa'ila zai zo a fa'ilan da suke ainihinsu ko lamunsu ke ya zama ɗaya ne daga huruful halki wa mana'a kamar fariha ko mana'a sai ya ce fi'ili ya zo da awon fariha ko mana'a haka nan ma wanda ba halkiyin ba kama a ce ya zo babin fariha da babin nasara da babin rarraba in ya zo a wannan babin sai ya zama murari insa yana da fuska nawa kenan an ce marin ya zo kamar fariha ko kamar nasara ko kamar rarraba murari in yana da fuska nawa kenan fuska uku kenan saboda fariha murari'in ya farahu ne nasara ko murari'in yansuru ne rarraba ko murari'in ya ribu amma shi marin ya zama fuska biyu kenan saboda dai ai da nasara da rarraba a dangane da marin duk awo ɗaya ne a murari'in ne ya bambanta ko wa amma fa'ala to shi yasa yanzu kenan a can fa'alala kamar misali nawa ya kawo mana fa'ula ya kawo kamar misali ɗari fa'ila kuma ya kawo kamar misali ɗari uku da hamsin kagan muka ɗauke na fa'alala ya ba mu misalai wajen ɗari hudu da hamsin kenan to na fa'alala guda nawa ne wajen sab'in da wani abu ne ko kaga kenan ya zamo muna da misalai ɗari biyar da wani abu ko muna da misalai ɗari biyar da wani abu wa amma fa'ala al-maftuhu amma fa'ala mai fataha da sanin misalansa za ta zo alhali tana abin rabawa bisa rabe-rabensa da nau'o'inta shi fa'ala kenan ya fi yawan misalai tunda nasa sun kusan dubu da ɗari hudu domin shi ya kasu zuwa abinda ma kiyasu murari hil kasaru wanda kiyasu murari insa ya zo da kasara fa'ala ya fi ilo wanda shi dinnan wanda murari'insa kiyasinsa ya zo da kasara iri hudu ne na farko abinda fasta take wawi kamar wa'ada ya ido aula muhu ya ko ainihinsa ko laminsa yake ya ka ba a misalin wanda ainihin yake ya kenan ba a asalinsa ba ya a shi kuma asalinsa ramaya da kuma murar a fi lazimi kamar hanna da kuma abin da kiyasu murar insa ya zo da ramma shi yasa nan ya faɗi guda hudu wanda kiyasinsu murar insu ya zo da kasara amma ana iya kai su biyar ta za a kai su biyar ɗin akwai guda ɗaya wanda bai cika yawa ba shi yasa kamar ya- ya bashi shine wanda makanat fa'uhu ya'a wanda far take ya kamar yana'a yana'a kaga shi ma yayni'u ake cewa ko ya sara yaysiru ake cewa yaysiru ake cewa shi yasa misali ya'i ko misali wawi ko ajiwafi ya'i ko naƙisi ya'i ko kuma mura a fi lazimi to ba'ala in ya zo ɗaya daga cikin wannan guda biyar ɗin to ƙiyasin murari'insa ya zo ya fi'ilu da kasarar aini an ma ƙiyasu murari ihiramu akwai kuma wanda ƙiyasu murari'insa ya zo da ramma wa huwa aiban arba'atu shi ma kuma iri huɗu ne al-muba'afu lil mu'adda a mura'afi wanda yake kaiwa ga maf'uli kamar maddahu ko raddahu ya muddu ake cewa ko ya ruddu ko kaffahu ya kuffuhu
wa ma ainu wa awlamu wa da kuma wanda ainihinsa ko lamunsa yake wawi qala wanda asalin kala kawala
wada'a shi kuma asalinsa da'awa
wa ma ligalabatil mufahari ko kuma wanda ya zo don nuna rinjaye akan abokin gasa kasabaqani fa ana asbuquhu asbuqu
wa ma qiyasu mubari'i lil fatu da kuma akwai kuma wanda kiyasu murari'insa fa'alar da kiyasu murari'inta ta zo da fata wa huwa ma ainu wa awlamu wa rasu hali shi ne wanda ainihinsa ko lamunsa yake harful halƙe
kasa'ala kamar sa'ala wa mana'a ko mana'a wa mashtara bil bammi akwai kuma wanda ya shuhura da ramma ba jalibi sai dai shuhura kana ba jalibi irin wannan shine ake cewa ba jalibi ba wani dalili da ya sa dole ya zo haka amma kuma da haka ɗin ya shuhura kamar nasara yansuru
aw bil kasri ko kuma da kasara kabara ba ba jalibi sai dai zara shura kamar rarraba ya ribo wa ma ja'a bihi ma da kuma abin da ya zo da su ka'atalahu kamar atalahu ya atiluhu
wata ya ci akwai malaman ƙur'ani a wajen ko akwai dai wani fi'ili in ba su faɗa mana makaranta wa- wanne ne ya karanta da ga yanda ya karanta ba ko wanne to ba za a tashi wannan zaman ba har gobe na atala ɗin a ƙur'ani waje ɗaya zo ko cikin suratul duhani ko khuzuhu fa'atiluhu to kira'ar wasu makarantan fa'atiluhu kira'ar wasu makarantan ko fa'atuluhu wannan mu ma da ba ba mai karatun ba mun iya amma makaranta nawa ne suka karanta fa'atiluhu makaranta nawa ne suka karanta fa'atuluhu wannan ne muka je wajen makaranta ƙur'anin ko su fitan mana makaranta nawa ne a cikin makarantan nan bakwai a ƙyale goma a tsaya ga bakon ma suka karanta fa'atiluhu makaranta nawa ne suka karanta fa'atuluhu Hmm? wajen waza'a an na fi bai zo ba ko sai ne a lungun mai- mai lalle suke ne suke karatun ƙur'ani Hmm? ma'am zalunsu ko ku kuna karatun ƙur'ani Hmm? a to wanda yake musaffa kuwa yana karatun ƙur'ani Mm. makaranta nawa ne suka karanta fa'a tiluhu guda nawa ne kuma suka karanta shi dai nan shaɗabi yana cewa waran ma'atiluhu kusur ginan inna kaftahu rabi'an wa ƙul inni walil ya'uhun mila waran ma'atiluhu kusir gina wanda aka yi nuni zuwa gare shi da gaini a makarantar nan su suna faɗar fa'atiluhu fa'atiluhu wato ginin ishara ga mutanen kufa tare da abu amrin al'ala'i wannan makarantar guda hudu da abu amrin al'ala'i da ah, wata ah, ah, asimu da hamzatu da kisa'i su suna karantawa huzuhu fa'atiluhu su ko sauran makarantan da nafi'u da ablamin kasirin da ablamin amirin su suna karantawa fa'atuluhu fa'atuluhu sai kuma abi a ƙur'ani ga dai wannan wanda kamar shi ne uwa uba a wannan babin a babin atala ko jalaba suke sawa wanne ne ba wanne ne jagora a wannan babin jalaba ne ko atala hmm? atala ne anya ba jalaba bane kuwa kana duba su nuna si ne wanne yace shine kan gaba jalaba ma yana zuwa jalaba ya jilibu ko ya julubu ko to a ƙur'ani sun kai iri nawa filin da yake azo bisa fa'ala murari'in yake zuwa da fuska biyu ko a ce yaf'ilu ko yaf'ulu a ƙur'ani wa zai bi ko mai jalalai ne ko masu jalalai ne an suna bayyanawa ko suna bayyana dai irin wannan guraren da ya zo haka ko wasa ya ci zalika da sannu wannan zai zo in Allah ta'ala ya so to kuma tsanan tambiha ne al'awwalu saura minti uku ne ko biyu wakacin tashin an fara wannan aka shiga wannan tambiha ne din inda za a tashin zai da wajen minti goma ko an faɗa dai za a ringa tashi zuwa wato kamar saura kwata ba zai ringa huce saura kwata ba tar saura kwata in sha Allah ta'ala na'am fa'ula da fa'ila eh ya fa'uli ne ita kuma fa'ila koyaushe murari inta ya fa'alu ne shi yasa sai zama a irin wannan da marin da fuska biyu murari in ma da fuska biyu yawwa murari in da fuska biyu marin ma da fuska biyu ko dai fa'ila ya fa'alu ko fa'ula ya fa'ulu ya hasabu ko ya hasibu ana samun a cikin wanda yake zuwa da fuska uku ba ai za a zo ma musallasatu yawa me wannan shi gaba ɗaya haɗa su yayi waje ɗaya shehu ɗaya rufai rumma durarun lawami ai kaga shi haɗa su yayi guda ɗaya fi'ilan guda talatin da suke zuwa fa'ala fa'ila fa'ula su musallasatu zuhuru musallasat wanda suke masu haske ko za ka wannan ajiye shi a nan yawa kaga shi mai dorarwar lawamiyo ai babi musamman ya ajiye musu ko ai kana da dorarwar lawamiyo ko kagansu almusallasatu salasuna ma'azahara musallasatu guda uku wata ratan sharaka zaini fa'ala fa'ila da fa'ula suka yi tarayya da fa'ala musallasan muriyuhu sai zama malin da fuska uku kamar naƙaba ko naƙuba ko naƙiba naƙaba ko naƙiba ko naƙuba shi ya kawo talatin ɗin waje ɗaya amma shi shi abdullahi ɗan fudu sai ya ga to ai ko da yake a marin nasu duk haka ne to amma murari'in yakan ɗan sauya yawa yakan akan samu bambanci shi yasa kamata ya a ƙara warewa a kawo kowanne tare da duban murari'in nasu ba wai kawai ta duban marin ba kaga yana daga ƙarin ita gwaninta da shi shawabulahi ya nuna anan ko a kan shi malamin malamansu da tana shi sharuɗa rufai rumma malamin malamansu shi usman ɗan fodiyo ne sun yi karatu wajen almajiransa sun yi karatu wajen almajiransa to to Mm. e kaga za a ce alhindani an faɗa ya ƙiza ko ya ƙuza to a iya cewa ta yi ƙazani minan naumi hakanan ma kuma za a ce an tuma ta yi ƙazani minan naumi ba zai bambanta ba ga fahimta saboda tasniyar mata ta ake sawa yadda ta mufrada ake sa ta hindun ta yi ƙazu minan naumi mubakaran alhindani ta yi ƙazani minan naumi mubakaran antuma ta yi ƙazani wanda ta yi ƙazani ta yi maza biyu ta yi mata biyu mata maza biyu ne za a ce huma azaidani ya yi ƙazani minan naumi mubakaran zai dubi suna farkawa daga bacci da wuri-wuri suna saurin tashi to an fahimta ko? to mashi na? eh za a sata ai ko yaushe inda mu haɗabi ne ko namiji ko mace ai dole a sata to kuma su mata ko da ga'ibai ne in ba masu yawa ba inda yawa ne to shine ya ake sawa sai a ce alhindatu yayi kazina minan naumi yayi kazina ka fahimta in su da yawa ne sai ya koma ya ina misali a ƙur'ani yurri'ina ko kuma tun da ka fara ka kamo sai ka kawo mana goma ya tarabbasina ko kuma biyu illa an yi afuna uku ko saura bakwai wallahi ya isna min almahiri ai ya isa shi mari ne wannan ko murari ake fada shi yasa shi yarta ya isa farfi ilince farfi ilince amma ina za a samu Allah ya sirikina ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين بفاحشة ko kuma ka koma can ina ne cikin suratun nuri wa kullil muminati yaghururna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna bo sai wanne wale ya rabu da rabu na bi humurihin na alajiyobihin na to in ka haɗa ai za ka samu goma ko ya sa ai wannan ma da aka ce goma mai sauƙi aka da arba'in za a ce ma salis ka je ka kawo arba'in ko ba za a samu ba a ba su isa ba yanzu in kuɗi ne za su isa to alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ba mu ganewa Allah ya saka mu masu littattafan Allah ya saka mu malaman mu da alheri Allah ya yi mana duk wani nau'i na kunci Allah ya yi mana Allah ya yi wa dukkan musulmi duk wani abu da ya mu Allah ya yi mana albarka a dukkan lamura na marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata Allah ya gafarta musu makaranta fatiha ɗaya da salatu fatiha uku